الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأيام والشهور مواقيت للناس وكتب الفناء على جميع الخلائق وهو الحي الذي لا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الهجرة النبوية مبدع للتاريخ الإسلامي ومنطلقا لعزة الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هاجر في سبيل الله فصبر وظفر هاجر في سبيل الله فصفر وظفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي خير زاد لعامنا الجديد وبها ينال العبد جنة ربه قال جل من شأنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر الأحبة ها نحن اليوم في الرابع من شهر الله المحرم في أولى جمعات هذا العام الهجري الجديد لقد انطوت صفحة عام كامل بما فيها من أعمال وفتحت صفحة عام جديد لا ندري ما الله قاض فيها وإن في مرور الأيام وتجدد الأعوام لعبرة للمعتبرين وتذكيرا للمؤمنين وتذكيرا للمؤمنين بأن الدنيا دار ممر لا دار مقر وأننا في كل يوم ندنو من الآجال ونبتعد عن الآمال لقد شرف الله هذا الشهر وسماه شهر الله المحرم وهو أحد أشهر الحرم وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي عظم الله حرمتها ونهى عن الظلم فيها فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وفي هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر يوم عظيم وهو يوم عاشوراء اليوم العاشر الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وصيامه يكفر ذنوب سنة ماضية كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله إن ارتباط بداية السنة الهجرية بحدث الحجرة النبوية لم يكن عبثة بل هو تذكير داعم بالتضحية والصبر والثقة بنصر الله الهجرة لم تكن مجرد انتقال من مكة, من مكة إلى المدينة بل كانت انتقالا من الضعف إلى القوة ومن التشتت إلى الوحدة وعلينا اليوم وعلينا اليوم ونحن نستقبل عام هذا العام أن نتأمل في حالنا هل حاجرت قلوب قلوبنا من المعاصي إلى الطاعات هل تركنا ما نهى الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبيه الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أيها المسلمون إن أفضل ما نستقبل به عامنا الجديد هو المحاسبة والعمل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم لنجعل من هذا العام انطلاقة جديدة لإصلاح البيوت بتربية الأبناء على الدين والأخلاق لإصلاح المجتمعات بنشر التسامح وترك الشقاق والتعاون على البر والتقوى لإصلاح الأنفس بالمحافظة على الصلوات والتقرب, والتقرب إلى الله بنوافل, بنوافل الطاعات والاستعداد للصيام في هذا الشهر المبارك هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين dukkanin yabo da godiya su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya watan kwanaki da watanni alamu da mutane ya kuma sakaddara wa mutane yankewa daga wannan rayuwar shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake rayayye baya mutuwa ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ya sanya farkon shekara ko kalanda ta musulunci ya zamanto farko na addinin farko na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mabuga ta cin nasara da kuma izza wa addinin Allah ina shaidawa lalle annabin Allah annabi Muhammad bawan Allah ne dan aikin Allah ne wanda yayi hijira a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haƙuri ya yi jure a ƙarshe kuma ya ci nasara tsira da abincin Allah da albarka ta Allah su tabbata gare sa da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya haka ya'yan wa masu tarin alkhairi da albarka ina wa kaina da ku wasiya akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shi ne mafi alkhairin guziri da ya kamata kowane ɗan annabi adam ya riƙa don wannan shekara da muka fuskanta da kuma jin tsoron Allah ne ɗan annabi adam yake samun gidan aljanna ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa yana cewa ku yi guzuri mafi alkhairin guziri da mutum zai riƙa shine na jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kana Allah yace ya ku ma'abuta hankali ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala, ‘yan uwa masu tarin alkhairi da albarka, hudubar mu ta yau tana bayani game da watan Allah subhanahu wa ta'ala, watan al-Muharram da kuma bayani akan sabuwar shekara ta musulunci. ‘yan uwa masu imani, ba shakka yau muna hudu da watan al-Muharram, wanda wata ita ce Juma'a ta farin a cikin wannan wata, ita ce Juma'a ta farin. a cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin maka zuwa Madina wanda ‘yan uwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta riga ta gabata abinda na aikata da abinda kuka aikata gaba ɗaya an tattara sa an miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala muna fata wa Allah ya sanya abun da aka kai wa Allah subhanahu wa ta'ala daidayen mu yafi kuskuren mu yawa kurakuran da muka yi a bara muna tawassali da sunayen Allah Allah ya gafarta muna an bude wani sabon shafi na rayuwar mu gaba daya intilaƙan buɗe wannan shekara ta 1448 wanda ba mu san abin da zai faruwa ba ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya bar wa kansa sanin abin da zai faru Allah ɗaya ya san al'umma da suke rayuwa a nan muke zaune a nan wala allafa ba ba shakka za a wayi gari shekara ta kare babu wasu daga cikinmu wasu kuma shekara ce ta alkhairi gare su Allah zai kara daga matsayinsu wasu kuma uban subhanahu wataala shi kadai ya san abin da za yi musu ya ku bayin Allah wucewar shekara da kwanaki da watanni wannan al'amari ne da ya kamata duk mutum mai hankali ya dinga lura ya dinga wa'aztuwa saboda ana rage wani kaso ne a shekarunka idan Allah ya kaddara maka shekara hamsin a duniya kana shekara talatin da biyar to ka ci wannan shekarun wa'annan talatin da biyar kin sun wuce ba za su taɓa dawowa ba ya kamata duk mutum ya san cewa wannan wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala yake masa kuma kana cikin wucewar shekaru da watanni da kwanaki ubangiji yana tunatar da mu yana muna wa'azi yana jan hankalinmu yana nuna muna cewa duniya fa ba gidan zama bace wannan duniya gida ne na azo a wuce duk wanda kaji ana bada labarinsa mai kudi ne mai mulki ne mai ilimi ne ko ma mi ke gare sa na rayuwar duniya in ana fadar sa wataran wannan kasar ta taushe sa a daina bada labarin sa ya zamanto tarihi abin karantawa wa al'umma ya ku bayin Allah mu san cewa muna ƙara kusanta ne zuwa ga ajalinmu kowannenmu yana cin wani kaso ne na rayuwarsa wanda wannan lokacin ba tsini ba dibara abinda Allah ya kaddara min abinda Allah ya kaddara maka in lokacin yayi wallahi ka so ko baka so ba ka shirya ko baka shirya ba na shirya ko ban shirya ba in lokacin yayi haka zan yi bayi bayi da mutanen duniya na tafi sai dai mu game da ku a hilin alkiyama ya ku bayin Allah mun shiga wani wata mai tarin alkhairi da albarka shine watan Allah subhanahu wataala watan almuharram wanda Allah subhanahu wataala ya sanya sa daga cikin watanni guda hudu masu tarin alkhairi da albarka Allah yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah ƙididdigar watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya shekara na da watanni guda goma sha biyu sai Allah ce min ha arba'atun hurum a cikin wa'annan watannin Allah ya keɓance wasu watanni da tawatan da alhurma wanda ba a yaƙi a cikinsu haramun ne yin yaƙi a cikin wayannan watanni Allah ya hana karkai zalunci kuma ba a yarda ba a zalunce ka ma'aikin Allah yake cewa thalathun mutawaliyat watanni guda ku suna jere da juna shine watan zulqa'da da watan zulhijja da watan kuma almuharram sai kuma watan rajab da yake tsakanin sha'ban da ramadan wannan watannin guda guda hudu ubay subhanahu wataala ya haranta muna zalintar kanunmu a ciki Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ka yarda ka yi abin da zai zamanto zalunci wa karan kanka a cikin wannan watanni ba a yarda ba kai ka yi zalunci ba ma ka yi zaluncin ba a'a kanka da kanka Allah bai yarda ba ka zalunci kanka balantana ka zalunci wasu shi yasa wa'annan watannin ko a jahiliya jama'a ba a yaki a cikin su wa'annan watannin ko a jahiliya ba a tashin hankali a cikin su wa'annan watannin ko a jahiliya ana girmama juna ana mutunta al'umma saboda alfarmar da Allah subhanahu wataala yama wa'annan watanni ya ku bayin Allah a cikin wannan wata da muke ciki na al-Muharram akwai wani wuni mai girman gaske wanda yake wuni ne na Ashura wunin ashura wanda wannan ashura shine goma da watan almuharram ranar goma da watan almuharram rana ce mai tarihi rana ce abun alfahari wa duk duniyar musulmai rana ce sai an tashi alkiyama ana ambatan yawmul ashura al-yawmul ashir min shahrillahi almuharram me yasa miye dalilin da yasa ta zamanto rana ta azo a gani rana mai girma saboda a wannan ranar ce Allah ya karye gwamnatin Fir'auna a wannan ranar ce Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi Musa nasara a wannan ranar ce Allah ya karkashe wato dukkanin shirka da kafirci a zamanin annabin Allah annabi Musa kadibi iya girman mulkin Fir'auna iya jiji da kai na Fir'auna iya abin da yake takama da shi da na na dukiya da mulki da duk abin da yake fama da shi a wannan ranar ta goma da watan Zulhijja Allah ya ce ƙarshen alewa ƙasa yau fir'auna kan baka da sauran numfashi a duniya Allah subhanahu wataala ya shirya masa gadar zare wanda wa makaru makara ya tsara sai Allah ya tsara nasa al'amari yana ganin kamar zai yi kamar zai ci nasara kamar zai danne annabin Allah annabi Musa amma ina bai san qaddarallahu ma sha'a fa'al abinda Allah ya zartar shi yake wakana yana ganin kamar sun kare innahum lashzumatun qalilun ai tawaga ce kadan da dangagancinsa da wawancinsa da sakarcinsa haka tira tiryan ya biyo annabin Allah annabi Musa sai Allah ya ce wa annabi Musa buga sanda Musa yana buga sandar ruwa suka tsage suka rabubi suka sandare annabin Allah annabi Musa ya shiga Allah ya ce wa fir'auna kai ma taho yau ne karshen ka yana shiga aka ce wa annabi Musa ya zanye wannan sandar yana jadoke sanda sai Allah ya game ruwan gaba daya kan ajima fir'auna ya shiga hannun Allah subhanahu wataala ƙarshen zalunci da duniya ta iskanci Allah ya ka ƙarshen ta amma ka ji ba kafin fir'auna ya bar duniya sai da ya shelar da cewa fa ya gane gaskiya Allah shine abin bauta yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il tace wa ana minal muslimin ina shelanta wa duniya gaba daya duk wani da zai zo da mulki ko kudi ko wani abu na ruduwa ka bi a hankali ƙarshen alewa ƙasa kaiwa Allah tsageranci wallahi baka kai labari wannan fa wa'azin fir'auna yake wa al'umma ta duk duniya shi ya sanya Allah ya dauko labarin ya bada dan ya zamanto idana wa al'umma yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ina mai shaidawa ina mai tabbatarwa a zuci a duk duniya ba wani Allah wanda ya cancanta abota ba ba wanda ya kawata awada'a ba wanda ya kamata abi sai Allah banu isra'ila yace kuma yanzu ina shelanta wa duniya kowa ya ji wa ana minal muslimina ni fa fir'auna na aje girman kai na aje duk wani jiji da kai na bi Allah subhanahu wataala Allah ya ce masa yanzu da an maka wa'azi al'ana yanzu fir'auna da sai ta kare maka ruwa su kare wa dan kada bai kare wanka ba yanzu zaka musulunta Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badnik litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce fir'auna kai ta'addanci kai mujrimanci kai iyar shege kala kala Allah ce mun aje gawarka dan ya zamanto tarihi wa al'ummar bawa ijiya mudu ce duniya makaranta ce ka dauki darasi duk abinda zaka yi na iskanci na rantse maka da Allah ba zaka kai fir'auna ba duk jiji da jin mai jiji da kan mai jiji kai duk takama mai takama duk mulkin mai mulki duk izzan mai izza malam ba za a kai fir'auna ba dan tsageranci yawa Allah yace ina shaida wa duk duniya gaba daya ni ne ubangiji madawaki ana rabbukumul a'la yace kai ma alimtu lakum min ilahin gairi a duniya bani ganin akwai wani Allah bayana fir'auna yake faɗa wannan magana duk duniya kuma kowa na ji yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san akwai wani Allah ba a duniya bayana amma kadibi ƙarshen al'amari da Allah ya kama sa irin raki da yawa Allah subhanahu wataala irin zubar da hawaye da yake yi irin magiya da yake yi kuma irin darasi da ya barwa masu ɗabi'a da halaye irin nasa Allah ya samu wange ya yakuba yin Allah shi ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya siya Yahudawa suna yin azumin ranar goma da watan Al-Muharram sai manzon Allah ya tambaya ya aka Yahuda suna azumi goma da watan Al-Muharram aka ce ai wannan rana ce mai tarihi rana ce da aka kifar da gwamnatin Fir'auna shi yasa suke godewa Allah bisa ni'imar Allah wa bayin Allah sai manzon Allah ce ni na fi ku cancanta da annabi Musa ni annabi Muhammad ya ce na fi ku cancanta da annabi Musa da aka ce zai yi azumin ashura sai ya ce kuma shekara mai zauwa insha Allah ma'aikin Allah ya ce zan saba ma Yahudawa shi sa aka karantar da mu yin azumin tasu'a da ashura kada ka yarda dan uwa mai tarin alkhairi da albarka dan uwa na imani da aqida a ce takwas ai tara da watan almuharram baka yi azumi ba kada ka yarda ranar tara da watan almuharram da ranar goma da watan almuharram kada ka yarda a baka labari saboda hadisin annabi Muhammad yake cewa babu wani azumi da mutum zaye a duniya da Allah yake fifita wannan azumin kamar kai azumi a cikin watan al-Muharram afdalus siyami mafi fifikon azumi a wajen Allah shine yin azumi a cikin wannan wata da muke ciki na al-Muharram sai kuma yake cewa yin azumin Ashura kai azumin Ashura na rana guda daya tar a goma da watan al-Muharram ma'aikin Allah ya ce yana karkara zunubin shekara guda ɗaya ina ya ku bayin Allah ga wani bonus gara basa da Allah ya bamu annabi Muhammad ya karantar da mu shine kad ka yarda a baka labari jama'a yaushe ne ashuran nan ashuran wannan shekara za ta kasance ranar alhamis mai zawa insha Allah shine goma da watan almuharram goma da watan almuharram zai kasance ranar alhamis mai zawa karibance wannan rana da azumi guda biyu ga ta ranar alhamis ana azumin nafila kuma ga ta ta ashura ce ana yin azumin nafila kuma ka ƙara kai tara da watan almuharram shine watan ranar laraba idan baka samu yin azumin laraba ba malam hada kai alhamis da juma'a Allah ka ba mu lada Allah subhanahu wataala ka taimake mu da yin wannan azumi ya ku bayin Allah mun shiga sabuwar shekara ta 1448 wanda wannan hijirar an sanya ta watan ana kididdiga ta fitowar manzon Allah daga garin Makka zuwa garin Madina lokacin da al'amari ya takulewa ma'aikin Allah kafirai suka sanya manzon Allah gaba aka azabtar da sahabbansa ana wulakantar da su ƙarshe dai Allah ya ce wa manzon Allah ya bar gari to wannan barin garin da manzon Allah ya yi sahabbai sun salwantar da rayuwarsu wani fa duk dukiyarsa duk abin da ya mallaka ya baro maka wani ƴaƴansa da matansa ya baro haka suka biyo manzon Allah dan ka gane duk duniya babu da kawar addinin musulunci na rantse muku da Allah in za a taɓa musulunci ko sai in da rayuwar mu ta ƙare ba mu ji abu da ya fi rayuwar musulunci a rayuwa musulunci na ba kyauta muka shiga ba wanda aka ba kalmar shahada cikin mu nan duka mun taso muka tarar da iyaye da kakanni suna addini amma yau mu dibi irin yadda ake wulakantar da musulunci mun kasa yin magana tur da irin wannan halayen ka dibi sahabban annabi dan taimakon addinin Allah suka baro garin Makka suka zo garin Madina saboda taimakawa addinin Allah addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da suna da rauni zan wasu garin Makka sai Allah ya karbe kara musu karfi da ana rarrabe sai kuma Allah subhanahu wataala ya kara musu mi ya kara musu haɗin kai me ya kamata mu fuskanta a wannan shekara ababe ne kamar haka in ji malamai wanda ya kamata kowannen mu ya fuskanci wannan sabuwar shekara da shi shine kayi kokari kaga ka raba kanka da sabon Allah kayi iyayenka ka raba kanka da sabon Allah ka rabu da watan abinda Allah bai so dukkanin mu nan kowa ya san abin da yake wa Allah na ba daidai ba wallahi ni na san abin da nake wa Allah na ba daidai ba kai ma haka to me zai samu ba za mu bari ba mutuwar nan fa zawwa take kai tsaye daga jikta ce an buge an ce an tafi ana kana tahiya wallahi wani ya siye mota ba aikin ta sai dai kawai ajeje an ce an mutu ya dauko ta ta wajen jana'izar ka haka za a je da manyan motoci aje ka a dawo a barka ana hira zawa ne cikin wajen taron taron rasuwa ka tahi ka tahi shikenan yi kokari kafin lokacin ya zo maka karbar da sabon Allah subhanahu wataala abu na gaba jama'a mu yi kokari watan mu fuskanci da'a wa Allah mu ƙara yawaita ibadu da muke wa Allah mutane magabata sanafun salih idan aka ce shekara ta zo program suke yi na shekara ga irin ayyukan da za su yi na alkhairi ga kaza ga kaza wani fa masu hankalin yanzu wani ya tsara zai je umara a lokaci kaza zai cire a lokaci kaza zai yi kaza zai wannan shine haraka ta hankali amma ka tada mutum zube kara zube bai da tsari bai san ma ina za shi ba wannan ba a rayuwa ka tsara wa kanka al'amari cewa duk wata uku zaka dinga yin azumi duk ƙarshen wata biyu zaka je asibiti garin mara lafiya duk ƙarshen wata shida ƴan uwanka zaka sada zumunta ka taimaka musu da wani abu wannan shine rayuwa kowa ya wa kansa tsari na aikin alkhairi na ibada sallah ce azumi ne ciyarwa ne duk abin da ya sauka daga gare ka yi kokari kai kuma kai dan Allah subhanahu wataala kada kai dan a ce wane yana yi a'a bari mutane malam baka iya wa mutane Allah fa da kansa hakuri yake da mutanen fa Allah da kansa wallahi haƙuri Allah yake da mutane saboda tsageranci ya kai har ana dangana wa Allah da kuma Allah bai so amma Allah ya jure ya kale su kada ka damu ta mutane fa sai an yi magana akan ka muddin kaga ba a magana kaga to kai ba kowa bane cikin al'umma muddin ka zan wani a rayuwa ko to dole sai an faɗa ka so ko baka so ba ba a biye wata mutane yi kokari ka samu yardar Allah cikin al'amuran kana rayuwa Allah subhanahu wataala ya dace da mu abu na gaba da ƙarshe yan uwa mu yi kokari kowa ya auna abin da ya gabatar shekara ta wuce mi kai cikin ta wani abu kake tsammanin in aka je kiyama cikin abin da ya gabata kawo Allah da ikhlasi cikin shekara ta gabata sannan wannan shekara ta zamanto matan matattara ta kula da wasu al'amura kamar haka abu na farin mu yi kokari yan uwa mu gyara gidajenmu tsakanin matan mu ga irin yadda mata suke yawo al'amarin ba tsari mun sa idanu muna ta kallo ga mata da ta fita tsirara matan aure ba tsari kowa ya kokari ya ga ya fi karfin gidansa kai kokari kaga abin da Allah ya dora maka na wajibcin gidanka ka kiyaye sa amma wallahi alazim mata da dama suna kuka akan cewa ku maza kun bar su da jidali na kula da ɗaya da kuma ciyarwa wasu matan suke ciyar da kansu suke wa kansu tufafi suke wa kansu suke abubuwa da dama mu ji tsoron Allah mu Allah ya dora ma yaushe za ka gaya ba ta ji tsoron Allah kai ka ji tsoron Allah ba mu kiyaye dokan Allah in ka kiyaye dole gidanka bi Allah subhanahu wataala kuma mu dibi wani abu da muke fuskanta na lalace tarbiyyar yaran musulmi mu yi kokari mu dauki matakan da ya kamata da malaman mu da gwamnatin mu da masu kuɗin mu wajen taushe badakalar lalacewa tarbiyyar ayyan musulmi abun haushi da abun kunya da yake faruwa irin wannan jiha ta mu mai tarin alkhairi da albarka ta tawa wanda yanzu kana shiga cikin TikTok ba abun da kake gani sai badala a wurare da dama fa sai daga jana cewa gwani wane malam wane makaranci wane mu kuma kana fitowa daga lamfadar sai sai sai sai sai wurin tambada wani irin ci baya ne wannan an ci fa gaba yanzu wa jama'a kai fa Allah ne ho ake bi ba yanzu dole ne baka bi Allah saboda al'amarin nan fa ya lalace dole ku bi Allah subhanahu wataala kana su bukatar zaman lahiya da ka mu yi kokari mu samu diyan mu dabi'u nagartattu mu gyara tarbiyyar su mu sa su karatun addini su san waye Allah subhanahu wataala abu na gaba mu dinga yahe wa juna ya zamanto wannan shekarar duk wanda kake gaba da shi dan Allah ka je ka roke shi gafara duk wanda ka san ba kwa shiri da shi nemi afuwa sai yahe maka yahe Allah subhanahu wataala yahe muna wanda kasan ba sa shiri abokane ko ƴan uwa ba a ga macijije kai sulhu ka gyara kuma suke buƙatar taimako a taimaka musu ya zaman to mun kiyaye dokokin Allah ya salla a lokaci na bilfilu mu kuma mu kuyi kokari wannan ranar ta Ashura mu azumce ta muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya gafarta muna korakoran mu ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu ya iya muna abin da baya ba ma iya kawunan mu muna fuskantar wacan wani abu ne faru a jiya wannan kasa wanda mafiya yawan al'umma sun shaida kuma sun samu labari wanda minista cikin gida ya fito ya bayanin cewa a jiya an kai hari a a hilin jirgi na na wannan kasar tamu mai tarin alkhairi da albarka to ta Allah ba ta su ba wallahi ta Allah ba ta su ba jama'a ku ji da kyau ina mai rantse muku da Allah ba ma shakka duk wanda zai tunkari wannan kasar ko to wallahi ya shirya amma muna da yaqini 100 sama 100 Allah yana tare da mu muna da yaqini 100 sama 100 Allah yana tare da mu amma fa Allah zai ci gaba zama tare da mu ne in muka zamanto mutanen kirki masu adalci Allah zai ci gaba da zama tare da mu in muka zama to mutanen kirki masu adalci haka mu ƙara wannan ƙasar addu'a jami'an tsaron da aka shi Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya sanya su yi shahada da su da sauran ƴan uwa da suka jikita Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wannan al'amarin na ƙasa ne na kowa da kowa ne in baka iya koyi baka kama bakin ka surutu ba namu bane kuma dan Allah jama'a mu rage shiga social media muna surutu mu rage shiga social media muna surutu mu bar ministan cikin gida da al'amarin tsaro mu tanya da addu'a kuma in addu'a za a dinga yin bakan damiya ni ina bada shawara in za a yi addu'a a dinga yin bakan damiya duk wanda yake da alaka da tashin hankali a ƙasar nan ko a sama ne Allah ya saukar da shi shikenan kawai malam a bar ɓoye-ɓoye duk wanda yake da alaka da ta'addanci a ƙasar nan Allah ya fi mu sanin sa mu tsarkake niyya mu roki Allah kuma wallahi sai an ga baya gare su da ikon Allah mu dai ci gaba da addu'a muna roƙon Allah ya ƙara tsare mana wannan ƙasa Allah ya iya mu abin da bamu iyawa sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'ana a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-maghfira Allahumma 'allimna ma ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه اللهم من ارادنا واراد نيجر بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا ذا المن والفضل والاحسان عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قم الى صلاتكم يرحمكم الله